لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان تقوى الله خير زاد ليوم الميعاد عباد الله إن من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يحفظه هو لسانه فإن اللسان عظيم الخطر به يدخل الإنسان الجنة أو النار قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيها المسلمون إن كثيرا من الناس يتهاونون في الكلام فيغ فيغتانوا فيغتابون ويكذبون وينشرون الفتن ولا يدرون أن ذلك قد يكون سببا لهلاكهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم عباد الله إن حفظ اللسان يكون بترك الغيبة والنميمة والكذب والسب والسب والسب والشتم وقول الزور ويفشل ويشتغل بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وكلام الطيب فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم فإنها سبب نجاتكم أو هلاككم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka ‘yan uwa maudu'in kudubar mu ta yau tana magana ne akan wani abu da muke yawan tattaunawa lokaci bayan lokaci ba don komai ma saboda hatsarinsa da kuma yanda al'ummar yau ta samu kanta a cikinsa har wani malami yake mata kira da cewa ya zama majalisan mutane a yau da wuraren zamansu da gidajensu kai hatta a wayoyinsu ya zama kawai fawakihul majlis surutu da suke da gulma da suke da maganganu da suke ya zama shi kamar wani fawakih ne kamar wani kayan fruits ne da suke sha a wannan majalisan nasu don cewa da kuma nishaɗantuwa da suke yi da irin wannan kalmomin da farko kudu ba tana bayani akan bayan Allah mu ji tsoron Allah na mana wasiya ni kaina da ku bayan Allah mu ji tsoron Allah saboda lalle jin tsoron Allah wallahi shine mafi alkhairin guzurin da za mu je ranar ga ubangijinmu da kullum Allah yake ce mana illa man atallaha bi qalbin salim to mun sai mun kubuta mun samu zuciya salima wanda ta kubuta daga shirka da kuma tsantsan tsayawa wurin jin tsoron Allah mu sani bayan Allah na daga cikin babban abin da ya kamata a yanzu mu samu kanmu shine a dan adam ya kasance ya ya siffanta da shi shine kiyaye harcensa ya kiyaye harcensa lalle saboda kiyaye harshe abu ne wanda yake da hatsari mai girma ka sani bawan Allah da wannan maganganun da kake yi fa shine hanyar shiganka aljannarka ko kuma shine hanyar shigar wutarka Allah ya kare mu wanda shine babban musifa da zaka samu kanka abinda bakinka ya girba da za mu samu hadisi da manzon Allah ya gaya mana abubuwan da yake hada al'umma da yawa ce wuta kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratul qaf shine ma yalfizu min qawlin lalle fa ba wani lafazi da mutum na qaul da zai yi na magana illa ladayhi raqibun atid face a kare da tare da shi akwai raqibu da atid suna rubuta duk abin da kai bayan Allah mu sani na daga cikin abubuwa manya kafiran minan nas da yawa daga cikin mutane suka dauke shi wani abu ne mai sauki da ma ba sa taɓa kulawa a yau din nan shine abin da ya shafi kalmomin da muke magana kansu kowa bai ɗauki wani abin ma wani matsala ba ne shi ba ya taɓa damuwa ma zai iya zama a wani yayi awa biyu iya abin da kawai surutu ne kawai akan mutane ya faɗi ya faɗi aibin wannan ya faɗi kaza akan wannan ya faɗi kaza akan wannan baya taɓa jin ma wani abu ne a rayuwarsa har ya kashe ya kai shi game ga abubuwan da yake na gulma da ƙararraki da kuma me da shi ya haɗa fitina ko da magana ta gaskiya ne bawan Allah idan ka san furtata ba alkhairi zai kawo ba sai sa manzo Allah ya fali kul khairan awliyasu ko da gaskiya ce in dai za ta tada fitina a musulunci abu da kai shi da kai kame bakinka daga furta wannan kalma a gare bayan Allah ba ba sanin cewa lalle fa wannan abin da muke yi ya kuna sababin li halakikum yana kawo abin da suke zama mana sababin da yake halaka al'umma wallahi abubuwan da muke furtawa yanzu abubuwan da muke maganganu a kan rashin kiyaye maganganun da muke da harsunan mu wallahi na daga cikin abin da ke jefa mu cikin halakar da yawa da ba da za da idan za a bayyana mana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga a na Aisha wata da yake ce mata da kin san wannan abin da kika faɗa guda ɗaya da kin san yawan zunubinsa in aka jefa shi aka saka shi a cikin teku gaba ɗaya sai ya ɓata ruwan tekun nan saboda girman wani abu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai bawon Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar alƙarshe ranar lahira wanda fuskantanta yanzu nan ko in an jima ko bayan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul khairan kayi magana alkhairi ta alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru abinda ake so gare ka kenan yawo bawan Allah in dai ka kasance ka yi imani da Allah da kuma kana tunanin za ka da Allah a gobe kiyama to duk abin da za ka furta Allah subhanahu manzon Allah subhanahu wa ta'ala bal yaqul khairan ya kasance alkhairi ne alkhairi wanda magana ne wanda ta kasance illa ta zama sulhu a kai bainan nas aw al-ma'ruf ce ko kuma wata magana ne wanda za ta kasance tana umarni ne da ayyukan alkhairi wadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wannan hadisin nan na Aisha da yake ce mana wa hal yakubbu nas fi nari ala wujuhihim akwai abubuwan da yake kifa mutane ne a cikin wuta da fuskokin su ila hasaidu asli alsinatihim illa maganganun da suke yawan fada da bakunansu daga cikin manya-manyan abin da suke halaka al'umma da yawa da wani sahabi yake cewa ana kama mu da abin da muke faɗa maza Allah ce ragun azancin kayawa akwai abin da yake halaka mutane yake kifan mutane cikin wutar jahannama ne ma irin abubuwan da suke girba suke maganganu da bakunan su wanda kamar yadda na ambata a baya man mai da shi ya tahawanu ba ma taɓa jin ma wani wani matsala ne a cikin maganganun da muke kowa kawai ya je ya zauna har kana ta kirari har ana kai iya ganin cewa in wane bai zo wani majalisi ba in wane bai zo daba kaza ba wai wurin baya daɗi saboda shi ne kawai yake zuwa da maganganu har ana ci ya zama ya zama mutum da yake sarsaro da nas mafi sharrin al'umma kenan in nan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharri shine mai yawan surutun da al'umma ma daga yazo shi ake jira yazo ya ta maganganu a kai ɗabi'a ne ta me ta alamu ne na tabuwa in ji wani malami ana ce masa ibn hibban yana faɗa a cikin wani littafi nasa da ya rubuta yana cewa rawdatul uqala dausayin masu hankali yana bayani akan masu hankali shine sai sifanta su sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu ulus sukut masu tsawo dogon shiru masu kamewa ba sa magana in ba da dalili ko da ko da bukata ba amma ce mafi sharrin mutum da yake nuna alamar takuwa a kansa inji ibn hibban a wannan littafin nasa rawatu uqala yace shine mutum mai yawan surutu dabi'a ne wanda take alama ne na rashin hankali alama ne na rashin nutsuwa amma a ce har a wani wuri ana iya kaddarawa wai wane in baka zo ba maka je ba me ma ya kai ka wani wurin me ma ya kai ka zuwa wurin daba a wannan al'ummar da muke ci a irin wannan rayuwar da muke kai da ya kamata a ce yininka kana bibiyan sa ne da menene zai amfanar da kai a lahira kana yi me zai amfane ka a duniya kana shi ne cikakken mutum mai hankali mai tsari a duniyar yau wanda ba shi da wani ware da yake zuwa kawai ya zauna wai kawai yana zaune ne kawai shi yana jira a daga safe in an jima a ɗauki benci a koma da shi can in an jima a mai da shi haba bawan Allah yau shi za ka kai nasara a rayuwarka kana da wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ta rayuwar da ba ta da manufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba abin da yake kifa fuskokin ba mutane fa irin abin da suka girba bi alsinatim da mi da harsunansu bayan Allah lalle mu sani cewa kiyaye harshe shine mu bar abin da ya shafi ɗabi'a ta giba gulma da annamimanci da ƙarya da cin mutuncin mutane a cikin bayani kai da kanka ma zaka zauna wai ka rubuta wani abu ne da manufar ka ci mutuncin wani shi ma shi ma mummunar ɗabi'a ka me ka ɗauka a kanka da lalle ka sani wallahi a ranar lahira sai an maku hisabi da wani abu dan ka ɗauke shi wata ɗabi'a ne ta wani mu'amala ko ta siyasa ko ta wani abu a'a shi mutunci haramun ne ka taɓa mutuncin wani a musulunci haramun ne in ka yaga kuma ka jira sakamako lalle Allah sai ya baku hisabi da wannan mutum da kake tsammani ka ci mutuncinsa yayin bayan Allah ta yin hanyoyin da za mu kubuta ga wannan abin shine mu shigaltu da ambatan Allah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani ka zama kana da lokacin da kake zuwa ake koya ma qur'ani ka shagaltu da koyan hadda ka shagaltu da koyan muraji'an qur'ani wanda za ku za mu na gani yanzu kasashe in kana bibiya za ga social media kasashen da muke gani kasashen kafirai ne wanda suka karɓi musuluncin su dattawa daga cikin su in a ce dattawa shekara hamsin isa ma sittin saba'in sittin da wani abu kaga suna suna me suna hafla suna biki sun kammala kaddar qur'ani amma mu daga shekarun ka ya kai talatin da biyar arba'in arba'in da biyar ma kai ma ka cire akan gama cikin mutanen da za su yi hadu su kuma a lokacin da suka karɓi musulunci nan ma wani ya kai shekara hamsin da wani abu ya duku foran haddace littafin Allah amma kai ga shekarunka ba su kai haka ba ko shekarunka suna wannan marhalar amma har ka fitar da kanka kai da aka haife ka a cikin musulunci ka taso a cikin musulunci har ka kai wannan marhalar amma in aka tare ka ba za ka iya karanta izu goma cikakke ko izu ashirin cikakke tajwidin ɗinsa ba hadda ba fa ka karanta littafi ba za ka iya ba arun alik wallahi abun kunya gare ka amma irin ku ne ko kai ne wanda ake zuwa ake zama ake surutu da shi kai ne goni a irin wannan tafin amma in an zo littafin ubangijinka da ya aiko maka baka iya koruwa wallahi abun kunya ne ka shiga masifa bawan Allah sani sai mun shigaltu da irin wani abu da ambatan Allah dama wani malami yana faɗa cewa ambatan Allah shi ambatan Allah ame shi dawa ne magani ne ambatan mutane kuma shi da'un ne jinya ne duk yawanci mai yawan surutu akan mutane sai ya samu jinya ta zuciya a rayuwarsa ya magana akan wannan ya magana akan wannan ya magana akan wannan sai ya samu kansa a cikin jinyoyi bayan Allah mu kiyaye harsunan mu mu mayar da harsunan mu su koma wannan ambatan Allah ne da karatun alqur'ani da kuma kalmomi ne tayyib au a ma'aruf ko abubuwa da su kawo islahi bai da nasu mu kubuta daga wannan sharri da muka mai da shi ba komi ba ne a duniyar mu yau shine me shine kawai ya sadda magana ta komi Allah ya mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله